لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau goma ga watan rabi'u sani shekara ta 1441 hijiriya wanda shine ya dace da bakwai ga watan disamba shekara ta 2019 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na sahih bukhari muna kitabar tafsir tafsir suratul baqara yau na ga za mu tashi ne a babun wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hako na'am malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنكم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقال عطاء النصر الحسن باب وهو رد الكساب وقال عطاء النصر الحيوان قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن عائشة ترفعه قال أبغض الرجل إلى الله الألد الكساب وقال عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
babin da ke magana akan fadin Allah ta'ala a cikin suratul baqara aya ta 201 daga cikinsu akwai wanda yake cewa rabbana ya ubangiji atina ka ba mu fi duniya kyakkyawa hasanatan abu mai kyau Allah ka ba mu abu mai kyau a duniya wa fil akhirati hasanatan a lahira ma ka ba mu mai kyau ma'ana ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira mai kyakkyawa komai ka roƙi Allah duk abin da zai baka duk abin da zai baka komai ya baka mai kyau zai iya baka amma ba mai kyau ba zai iya baka amma ba mai kyau ba shi yasa ya kawo hadisin wannan addu'a tana daga cikin addu'o'i waɗanda suke gamammun addu'o'i al'adiyatul jami'a gamammu addu'o'i da annabi yake yi yana kuma yawan yi yana karawa da allahumma rabbana saboda an hana karanta ƙur'ani a cikin sallah yanzu kamar misali mutum ya yi sujjada a sujjada ana yin addu'a mai yawa annabi ya ce idan kun yi sujjada ku dage da addu'a saboda shi ne ya fi kusa Allah ya amsa muku addu'a ku yi addu'a fashtahidu fihi biddu'a ku yi ƙoƙari ku yi naci da yin addu'a a cikin sujjada aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid mafi kusancin bawa da yake yi da ubangijinsa inda ka fi kusa da Allah shine lokacin da ka yi sujada shi yasa ya ce ku nace ku dage da yin addu'a to ba ba za ka zo ka ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan a cikin sujada ba saboda qur'ani ne manzo Allah ce inni nuhitu an aqra al-qur'an sajidan aw raki'an an hana ni in rinka karanta qur'ani ina mai sujada ko ina mai ruku'i kuskure ne mutum ko da addu'o'in da ake yi na alkur'ani indi a cikin sallah ne a sujjada ko a rukuni ba a yi to sai ka yi dabara sai a ƙara da allahumma kaga a cikin ƙur'ani babu allahumma amma in ka ce allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana to kaga ya zama addu'ar cikin hadisi ba addu'a cikin alkur'ani ba ina fata ana fahimta yawwa kamar yadda Allah ce rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ka sanya ni mutum ne mai tsayar da sallah rabbi ja'alni muqimas salah Allah ka sanya ni mutum ne mai tsayar da sallah wa min zurriyati da kuma zurriyata wa taqabbal du'a Allah ka karba addu'a kaga wannan qur'ani ne to in kana so ka sashi a cikin sallah sai ka ce Allahumma rabbana ij'alni muqimas salah Allahumma rabbana ij'alni muqimas salati wa min zurriyati shi kuma wannan addu'a ce da mutum ake so yake yawaita yi lokacin da kake so Allah ya baka lazimtar kula da sallah kada Allah ya jarrabe ka da sakaci da sallah kuma addu'ar ba ta shafe ka kai ɗaya ba ta shafi har da 'ya'yanka da zuri'arka gaba ɗaya to idan mutum Allah ya taimake shi ya jefa ɓirin ya faɗa Allah ya karɓa to har ya mutu ba zai sakaci da sallah ba duk inda yake zai ga shi ne a gaba a cikin harkar sallah ko a ofis ko a makaranta ko a gurin aiki ko a sana'a za ga mutum bai da wasa da sallah to babbar shaida da za a iya yi maka bayan ka mutu a ce tab ai baya da sakaci da sallah to duk wanda Allah ya taimake shi sallarsa ta kubuta to wannan kamar sa albishir da gidan aljanna duk wanda Allah ya taimake shi sallarsa ta kubuta Allah ya karbi sallarsa to bai zai kona shi ba Allah ka samu dace rabo ne ba kowa ne Allah yake ba shi ba wani yanzu ba abin da yake masa wahala irin sallolin nan yana ganin an takure shi yana cikin aiki a ce je sallah yana cikin sana'a ya fita je sallah wani kuma Allah ya sahale masa lokacin sallah yana yi in Allah so yadda yana masallaci ko baya masallaci to lokacin sallah yana yi zaga ya himmata da lokacin sallah abu na farko da Allah zai fara tambayanka abu na farko shine sallah kar ka dauka za a tambaye ka wani abu sallah ita ce ta farko wannan sallah da kake gani annabi ya ce idan ta yi kyau in dai sallaka ta yi kyau wani falala na ubangiji allah zai ce wa mala'iku sallarsa ta yi kyau sallah ta yi kyau ba wai don bai sani ba sai ce to to kar ku bincika sauran ayyukan ma gaba daya ku ce tafi aljanna idan kuma aka samu matsala a cikin sallah to nan ne kuma allah zai ce to ku binciko mun sauran ayyukan ma fa huwa lima siwaha adiyahu sauran ayyukan ma sun fi muni duk wanda sallarsa bai yi kyau ba to karka ba ta yi kyau ba to karka taba zamanin sauran ayyukan sa za su yi kyau komin kyautata wanda yi dole an sai an samu wata matsala da haka wannan addu'ar annabi ibrahim ya roƙi allah tabaraka wa ta'ala kuma annabi ya ci gaba da jaddada ta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan imam ibn kasir a cikin tafsirinsa ya ce jama'at hadihi addawa kulla khairin fid duniya wannan addu'ar ta rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana duk wani alheri na duniya yana ciki duk mai neman wani alheri a duniya ku fahimce ni duk wanda yake neman wani alheri a duniya to ya yi ƙoƙarin cikin addu'o'in da zai rinka yi ya rinka rabbana atina fi duniya hasana haka kuma duk wanda yake neman wani alheri a lahira to ya rinka rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar yace alhasana fi duniya in an ce abu mai kyau a duniya ya shafi dukkan matlubun duniyawi kullu matlubin duniyawi duk abin da ɗan adam yake son sa na duniya to rabbana atina fi duniya hasana ta shiga ko ba kai tafsil ba in dai ka gaya wa Allah ya baka a duniya mai kyau to ko baka ce da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ba to ta shiga ya shiga saboda cikin shi Allah da ya halicce ka ya fi ka sanin abu mai kyau a duniya sannan kuma shi Allah da ya halicce ka ya fi ka sanin abin da ke cikin zuciyarka abin da kake so da kuma abu da ya dace da ita da wanda ya dace da ita shi yasa wasu suke malamai suke cewa akwai lokacin da mutum ya zo yin addu'a ko bai tafsili ba Allah zai karba yanzu ka ce rabbana atina fid dunya hasana Allah ya san kana neman haihuwa sai ya baka Allah ya san kana neman ƴaƴa masu shirya sai ya baka Allah ya san kana neman jari sai ya baka Allah ya san kana neman aiki sai ya baka Allah ya san kana neman lafiya sai ya baka Allah ya san kana neman misali na baku kana rigima a gidan haya bukatu ko rigingimu da mutane ko tashin hankali in ka rike rabbana atina fid duniya hasana wallahi ta ishe ka amma abin da ake so a karmakalla lokacin da kake yin addu'ar ku gane sirrin addu'a wato ka ji a ranka kamar ga ka ga ubangiji kuma kana da yaƙinin kana fa gaya wa mahaliccinka matsalolinka ne kuma kana tabbacin zai amsa ma kar mutum ya zo yana yin addu'a ya daga hannu bai ma san me yake faɗa ba abin kana wani guri hankalinka yana wajen wani ku lura ana yin sallah mutane suna addu'a da yawa wannan ya daga hannu amma wallahi ba kowannen mu bane lokacin da yake addu'a hankalinsa yake kan wurin yanzu mutum zai kafa su- goshinsa ya sujada ya roƙi Allah yana ta addu'a yana ta addu'a addu'o'i da ya saba yana faɗa yana faɗa yanzu idan da sallah ma ba zai iya tuna me ya faɗa ba to Allah baya karban wannan addu'ar ta kalbin lahin wanda zuciyarsa a rafkana take ku fahimci wannan da kyau ai da dai faɗa Allah ɗin aliyastajibu lillahi dole ne sai ka sanya wato wato hudur hudurul qalbi ranka yana tare da abin da kake fada wai ka daga hannu kana roƙon Allah ko kana sujada kana roƙon Allah bakinka yana faɗa kuma zuciyarka tana tunanin wani abu la la la kuma da wayar hannunsa ƙwarai kuwa ku gane wannan so shine sirrin za ka zo ka yi ta addu'ar ka ga watakila ba a karɓa ba kai ne baka cika ƙa'ida ba duk wani matlubin duniyawi lafiya ne risk wasa ne ilmun nafi'a ne lafiya arziki ilimi mai amfani amalin salih duk ya shiga alhassana fil akhirah kuma a'ala dhalika dukhulul janna wanda yafi ko hasanar da tafi kowace kyau a lahira shine shiga aljanna babu abin da yafi shiga aljanna duk ubangiji a, duk abin da Allah ya baka a duniya ai a lahira to ba zai wuce shiga aljanna ba in ya shigar da kai aljanna ya gama maka komai sai kuma abubuwan da za su biyo baya a waɗanda Allah zai kubutar da mutum alfaza'ul akbar tashin hankali na ranar tashin alkiyama kun san Allah ya ce akwai alfaza'ul akbar babban firgita alfaza'ul akbar babbar firgita fil arasati a filin tashin alkiyama sannan kuma ana neman sauƙin hisabi akwai wanda za a yi musu hisabin da tsanani sai sa annabi kullum yana addu'a shi ma Allahumma hasibna hisaban yasira Allahumma hasibna hisaban yasira ya Allah in za ka yi mana hisabi kai mana hisabi mai sauƙi kai mana hisabi mai sauƙi akwai ah, kubuta daga wuta Allah ya kubutar da kai ka kula zai iya yiwa za ka shiga aljanna amma sai ka shiga wuta na wasu shekaru la ilaha illallah za ka shiga aljanna ɗin amma kuma kana da wata ƙazanta da sai an kai ka wuta an wanke ka daga wannan ƙazantar an ƙone ka na wasu adadin shekaru ko adadin watanni ko adadin satuttuka sannan a ɗauke ka a kai ka aljanna daga baya shine annabi yake cewa alayhi salatu wassalam idan wasu sun shiga aljanna in sun shigo za su shigo baki kirin da alamar ƙuna da suka sha sun sha ƙunar wuta kafin su murmure a cikin aljanna kuma duk ɗan wuta an rubuta jahannamiyu a nan goshinsa duk ɗan wuta jahannamiyu ɗan wutar jahannama to za su shigo aljanna bayan an wanke su daga ƙazantarsu suna wadu a rafi
sai su zo abin yana damu su ɗan aljanna suna ta kallon su ai wancan fitowa yi to ita aljanna ba a shiga damuwa a ciki sai su ce ya ubangiji ya Allah ya ubangiji ka yaye mana wannan damuwa ka raba mu da wannan sai a sa su a cikin wani ruwa da ake ce da shi ma'ul haya yana nan aljanna ma'ul haya ana tsindima mutum a ciki yana fitowa zai zama fresh sabon mutum sai su manta da wannan rayuwar da suka yi a cikin jahannama din wato ni abin da ya fi bani tsoro abin da yake yana damuna kwarai da gaske akan harkar shiga wutan nan bayani da Allah ya yi cewa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min mata uddo rana ɗaya rana ɗaya a wajen Allah rana tashin alkiyama in an ce mutum zai kwana ɗaya to daidai yake da shekara dubu ta duniya idan Allah ya ce ya kaddara maka za ka shiga wuta sati za ka shiga wuta sati ɗaya kurum sati ɗaya to a wannan ƙididdigar a wannan lissafin sai ka yi shekara dubu bakwai shekara dubu bakwai to ina ga wanda aka ba shi wata ɗaya ina ga wanda aka ba shi wata biyu to wannan shi ya fi komai tashin hankali kurin Allah kai mana afuwa kurin ka roƙi Allah ya nisanta ka da wuta kawai ko kwana ɗaya yadda ake bayanin azabar jahannama nan kwana ɗaya a ce za a tsundama ka a wuta kwana ɗaya sai ka shekara dubu na'am bala'i kai wato shi kaga irin wannan abubuwan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan wato shine kullun idan ka tuna dan uwanka da ya mutu wai a wani yanayi yake ciki shi fa ta riga ta kubuce masa yanzu kai kana da daman za ka iya gyara kana da daman za ka iya dan ta wasu abubuwan ka ka gyara to dan uwanka da mutuwan nan ta riske shi ya sakuta ya tafi ba ya tara wa kansa abubuwa da yawa na fitina wani dan uwa yake ba ni labari ya ce mahaifinsa ne ya dan fara jiniya ba lafiya ya dauke shi ya kai shi asibiti ya ce kar a kai shi kar ba a kai shi mutuwa ake an je wannan asibitin kar a kai shi sai yake gaya wa yaron ya ce karfa mutuwa zan yi karfa in mutu ba karfa mutuwa zan yi wallaha kai ke ta gaya mai sai ɗan ya ce a baba za ka warke za ka samu sauƙi insha Allah wato ga zafin ciwon ga tunanin yana tunanin in an mutu ɗin nan ya za a yi yana jin tsoron kafa'i mutu a cikin wannan kuma lokaci ya riga ya ƙure kuma wallahi mutuwan ya yi malam wallahi mutuwa yi to shine shi dan uwan yake cewa wallahi in na tuno wannan abin to shine abin yake damuna wato baya so ya tafi baya so karfa mutuwa zan yi karfa in mutu ba na'am ba ana tafiya ne ba dan ana so ba ba da yake so yake tafiya mutuwa ƙwarai kuwa ba da yake so kowa baya so yake tafiya to amma wato Allah ya yi mu ne malam muna da rauni wallahi raunin mu malam ya wuce duk yanda kake tsammani dan adam yana da bala'in mantuwa yana da bala'in mantuwa duk kokarin da kake malam ka daɗa karawa musamman yanzu wanda yanayin nan da ake ciki kullum ni nakan faɗa mutane wannan saboda mu yi ƙoƙari mu kimtsa wannan rayuwar duk inda za mu shiga harkar rayuwar to lalle mu rinka shigar da harkar mutuwa da lahira a ciki zai ta taimaka mana ƙwarai yanzu wani bawan Allah lafiyar shi kawai asibiti aka kai shi ba yan larura kawai yake da ita wajen bawali haka da sauransu kai shi asibiti kamar wasa dan duba shi kaza kaza sauransu yana dan samun sauki har abokanansa suna zuwa suna wai hira haka suna zuwa su dan rage masa kewa da da da yake da lafiya akwai inda suke zama suna hira da daddare to na abokanan nan sai suka taso daga inda suke sai suke zuwa asibitin su hira ai wasa da dariya fa da shi su dauke musu kewa sun zo sun yi hira da shi ‘ya'yansa kawai sai ya ce a kira masa ‘ya'yansa duka kawai a ranar ya ce a kira masa ‘ya'yansa bayan isha'i suka zo duk ya ɗauke su da manyan da duk suka haɗu akan kujera guda ɗaya ya rike su ya ce matarsa ta ɗauki hoton ita ma matar ta zo suka ɗauki hoton kamar wasa ba irin wani ya daɗe a bai je gida ba duka bai wuce kwana uku hudu kuwa ashe mutuwa zai a ranar da daddare abokanansa suka zo har wajen karfe sha ɗaya da rabi shi ya sauko daga asibitin ya raka su har bakin kofa suka shiga mota suka ce sai gobe yana komawa kurin sai ya ji murɗawa ciki ciwon ciki sai ya ce mai kula da shi jikira likita da Allah ya zo dan bani magani na ji ciki na yana dan murɗawa wallahi daga sauka aje a kira likitan adawa ya mutu kurin sai dai aka zo ya mutu likita yana ta dabaru a nemo jijiyar ma an neme ta ma a rasa mala ya mutumin nan ya mutu mala wallahi tallahi malam bai taba tsammanin zai mutu saboda da karfinsa da lafiyarsa malam ga wadata ga duniyar an seto ta an yi kaza an yi kaza an yi kaza eh wallahi wallahi استغفر الله ونتوب اليه استغفر الله نعم نعم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ba za a yi ba gaskiya ne wato muna neman Allah ya mana afuwa Allah ya mana afuwa Allah ka yafe mana mu dai gajiyayyu ne wallahi Allah ya sani muna cikin rauni ba mu yi abin da ya kamata mu yi ba Allah ya jarrabe mu muna rayuwa a irin wani yanayi sawarif abubuwan da za su raba ka da Allah suna da yawa wallahi zamani da fasadi barna ta yawa sai kai tunanin ma wani lokacin yaya za ka yi ka rayu a irin wannan yanayi duk inda ka taba nan gurin matsala can gurin matsala can gurin matsala can gurin matsala abubuwa ga sunan da na ji da na gani da na mu'amala kullum in Allah ya kubutar da kai kana kula da ibada to kuma sai ga ka faɗa harkar kasuwancinka kazanta a cike harkar haram harkar zalunci da kai ake wane ne ta aji barna kuɗin da suke shigowa wajenka baka da rariya komi ɗiba kake kana ci kawai burinka ka gina gangan jikinka ka gina gidan da za ka zauna ka hau mota mai tsada da ƙazanta kuma wannan ɗin yana da tasiri akan shiganka aljanna ko rashin shiganka in ka kubuta da wannan ya za ka yi da mu'amala da mutane yau ka zauna ka zagi wancan yau ka ci mutuncin wannan yau ka ɓata wannan in ka kubuta daga wannan ya za ka yi da nauyin iyalinka a tambaye ka akan ƴaƴanka a tambaye ka akan matarka a tambaye ka akan mahaifiyarka a tambaye ka akan babanka a tambaye ka akan abokananka a tambaye ka akan makotanka hatta makoci wai sai an maka hisabi a kansa in ka kubuta da wannan yaya za ka yi kai abubuwan ga sunan to shine amfanin yawaita yin addu'a idan Allah ya taimake ka ka roki Allah ya karɓi abin da ka roƙa to sunanka ka huta ita addu'a na ce ake kai dai wata ran ɓirin in ta fada shi kenan shi rana ɗayan Allah ya karba ya gama maka wallahi sai dai kaga kana tafiya akan istiqama malam kaga kwata-kwata zuwa masallaci kai sallah wannan ba larurar ka bane Allah ya liƙa zuciyarka baka da nutsuwa in baka zo kai sallah cikin jama'a ba za ga in baka karanta qur'ani ba ji zaki kamar baka da lafiya to Allah ya datar da kai za ga da zarar ka dan dauki lokaci baka yi azumin nafila ba sai ka ji tsoro sai ka ji anya baka da matsala kuwa sai ka kama yin azumi za ga da ka dauki lokaci baka yi qiyamul layli ba duk da baka yi qiyamul layli ba sai ka ji a'a baka you are not okay to wannan Allah ya datar da kai kenan haka zaka ta yi ka ta yi ka ta yi har tsofanka in Allah ya baka nisan kwana jama'a mu yawaita yin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya ce yana daga cikin abin da Allah zai kubutar da mutum alfaza'ul akbar wannan firgici babba a ranar tashi alƙiyama tsoro harkar damuwa da kowa zai guji dan uwansa yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anu yughni ina tuna ina tuna dattijan nan alhaji isa da allah ya masa rasuwa jiya muka binne shi mutumin nan yana cikin dattawa a nan masallacin da allah ya sa suna son allah waɗanda suke abokanansa za su gaya muku a nan gurin haka za ka ga ya zauna kaga irin wannan babban ƙur'anin to abin karanta su kenan duk irin wannan karatun za a gama da asuba wani lokacin shi kaɗai za a gani a masallaci kaga hakan nan haka yana bi yana karantawa yana bi yana karantawa haka aiki kenan kuma da ya tashi yana da ciwon baya Allah ya jarabe shi da shi ciwon gaba baya sai gagara tashi in yi ta shan magani ya zauna ya zauna ya zauna ya ce wallahi ko hudu ba juma'a yi ko kiran sallar masallacin na ya ji gaba ɗaya sai hankalin sai tashi yana farkawa da ya samu lafiya nan masallacin zai fara zuwa ga son sallah idan ciwon ya masa tsananin da ba zai iya zuwa nan ya tako ba dan daga gidansa nan layin barau inuwa daga can zuwa nan sai ya hutu guda nawa to sai ya tsaya a masallacin kusa da gurin amma dole sai ya fita masallaci sallah idan aka yi hudubar juma'a sai ya tsaya in an gama gaggaisa da mutane sai ya zo sami ce malam Allah ya maka albarka malam Allah ma albarka malam Allah ma albarka tun kafin da shekaru da yawa zan iya tunawa ya ce mun malam na yi fa wasiya wa iyali na duk da na mutu ba kai za ka yi mun sallah ya gaya wa matansa a yana ciwon kullum sai ya faɗa kullum in fa na mutu lallai fa kar wani ya mun sallah ba kaji kaza kaza kaza kaza kamar ya san zai mutu kuma yana tafiya za ga yana zikiri gaskiya ni kam ne sha'awar rayuwar da ci nan saboda ya yi amfani da lokacinsa wallahi wallahi nake gaya mu shi ne kullum abin da muke so in Allah ya ce muke kana da alhaka da masallaci insha Allah Allah bai zai wulakanta ka ba insha Allah Allah bai zai tozarta ka ba wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid Allahu akbar to wannan kenan Allah ya mana afuwa sai babin sai aya ta 204 babu wa huwa aladdul khisam imam ata yace an-nasl wa yuhlikal harsa wan nasl da Allah yace an-nasla ana nufin al-hayawan aladdul khisam Allah yana magana ne akan mai mugun jayayya shadidul adawati wal jidali lil muslimin maki mai yin jayayya da kiyayya ga musulmi shine aladdul khisam ata ibnu abi rabah yace an-nasl da Allah ce wa yuhlikal harsa wan nasla al hayawan ya kawo hadisin ibnu abi mulaika daga nana aisha ترفعه تشي أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم نانا عائشة تكي cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace cikin mutane wanda Allah ya fi fushi da shi Allah ka kiyaye mu wanda Allah ya fi fushi da shi wanda Allah ya fi fushi da shi Allah baya son sa Allah ka kiyaye mu mutum mai tsananin husuma da jayayya shine al'aladdu alkhasmi mai tsananin musu duk wanda komai a cikin sha'aninsa dan musu ne kasan akwai mutane a ce aiwa ne yana da jayayya shi kuma ba gidaje gani yake wani abun alheri yake kar ka yadda a siffanta ka da wannan abun nan kuma musamman jayayya akan abin banza kai kurin ɗabi'ar ka Allah ya siffantar da kai kai duk abin da sai kai musu kawai musu kala-kala ne akwai musu akan sha'anin addini sha'anin Allah sha'anin musulunci akwai musu na mu'amala shi kawai yana son a rinka jayayya da shi a faɗa ya faɗa ya tada guri ya tada kura guri ya ɗau dumi alhusumatu shadida wannan ba a so yawaita musu illa ne sannan mutum ya zama ɗabi'ar mutum shi ma illa ne wanda ya fi tsanani kuma shine mutum ya zo yana musu akan abin da ya shafi harkar ubangiji ta baraka wa ta'ala wa huwa aladdul khisam wa huwa shadidul jidali wal adawa mai yawan jayayya da adawa idan a cikin kafirai ne to kaga yana jayayya da adawa da musulmi a cikin hadisi manzon Allah yayi bayani yace yana daga cikin sifar munafiki idan khasama fajara idan yayi musu yayi jayayya sai fajirci ɗabi'ar munafiki ne Allah ka kiyaye kawai in ka faɗa wani ya ce kaza shikenan na saki sai me kuma da wannan musu fone zaga har an zama ba a magana juna yanzu wani kana yin musu da shi kun shiga gaba da ya ganka kawai sai ga baya san ka yana jin haushin ka to akan me don dalili wani kuma yana ganin akwai reni ne a ce ya faɗi magana kuna jayayya da shi ya faɗa kaja ya faɗa kaja ko a mitin ko a taro daga nan ya kullace ka ka tara wa kanka abokanan gaba kuma wannan rayuwar ana neman ka rage wa kanka abokanan gaba ka samu mutanen da kake haba haba da yawa da su ya fi yau ka bata da wancan yau ka bata da wancan yau ka bata ina zaka je ina zaka je kuma kana da buƙatar wancan kana buƙatar wancan yanzu kowane ɗaya a cikin kunan duk ina da bukatarsa don ina son addu'arsa in na mutu ko ina son addu'arsa in ina raye to don me zan zo in bata da kai in bata da kai in bata da kai in bata da kai don me a'a ai bata taso ba kar mutum ya yawaita wa kansa fitina da su irin waɗannan abubuwan suna tasiri a rayuwa dole kana sara kana duban bakin gatari so ake ma in wani ba kwaye da shi ma ka daidaita dai a rabu lafiya ne a rinka gaisawa koya dai an dan rage fitinar kai mai ziyara ku gaisa an abun isani Allah ya hore maka ka kyautata masa shikenan ka kashe wannan shi dai wannan ka gama da janibinsa a ci gaba kuma to wani a gidansu ma baya ina gaya muku akwai yaron da aka ce ubansa ya kira shi ya kira shi ya ce ya ce ya ce me na maka ne baka mun magana wallahi ubansa da ya haife shi wallahi baya kula uwar shi kaga ai bala'i ya isa uban ya kira uwar ya yi kuka ya ce yaron nan mai na masa irin taurarrun yan adam ɗin nan wato mai tauri na fitar hankali kuma abu mamaki yana rayuwa a gidan ya ci ya sha a cikin dukiyar uban amma wala bai kula shi uban bai isa ya je gaishe shi ba na taɓa gaya muku a karatu wallahi sallama idan aka yi aka ce ana sallama da uban shi ba zai je ga uban ba sai dai ya cura ko almajiri ya ce ka je ka ce ana kiransa dan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya zo yake ga mai cewa ne da malam dan Allah ayi wa wani wa'azi amma in je kasuwa da abokanansa ayi hayaniya a tafa a je kaza ayi wa ayi ayi wa amma a gida baya shiri da ubansa yana gaba da shi uban ya zo ya ce masa na yafe ma duk abin da kai mun na yafe ma ni ma ka yafe ma har yau na ce to Allah kiyaye mu wannan ai sifa ce ta yan mutayi kana raye a duniya ka dora kanka a wani track wanda ka san in ka mutu in Allah ya sa da mai wannan dabiyar bare samu rahamar Allah ba dan uba ya wuce wasa wallahi wallahi uba ya wuce ka ci mutuncinsa ka mutu wai ka shiga aljanna billahi alazim ko ba musulmi bane uwa ma ta wuce ka ci mutuncinta ka keta ta wai ka mutu ka shiga ka samu rahamar Allah wallahi baka isa ba dan annabin ya faɗa cewa ai ana samun aljanna da rahamar ubangiji ne ta hanyar waɗannan mutanen bayan da za ka yi shine sababin zuwan ka duniya kuma rashin kirkinsa ka lallaba shi ku rabu lafiya wanda Allah ya taimake shi ya binne uwarsa suka rabu lafiya ya binne uban suka rabu lafiya wannan in ka ganshi ka masa murna wallahi malam wallahi ka masa murna in ka kuskura ka tafi da nauyin waɗannan mutane akwai tashi hankali wallahi kuma duk abin da kake da shi wallahi ka kyautata musu duk abin da kake ka duba fa annabi fa abin da shi bai ma ga iyayen ba manzon Allah amma wallahi wata ran yace yana roƙon ubangiji yana neman a bashi izini wai zai je ziyara kabarin mahaifiyarsa ziyara ta kabari ya ce kai da mahaifiyarsa tana fa kabari fa annabi fa to duk waɗannan abubuwan da kuke gani su ne musibu wallahi su ne musibu tausayi irin na uba kuma duk lalacewar ɗa wallahi sai ya ji dole yana yi da shi duk yadda za a yi amma ina Allah gyara halin sai aya ta 214 mu je mana
babu qaulihi am asibtum am am asibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum al-ba'sa'u wad-dharra'u ila qarib ila qarib قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة ذهب بها هناك وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فلقيت عروة بن الزبير فذكرت ذلك له قال حدث قال قال قال عائشة قالت عائشة معاذ الله والله ما وعد الله رسوله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يكون قبل أن يموت ولكن لم يزل البلاء بالرسل, بالرسل, بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونه يكذبونهم فكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا صدق طيب wannan aya tana bayani ne cewa yanzu kuna tsammanin haka kawai za ku shiga aljanna kuna tsammanin haka kawai za ku shiga aljanna tambayan ku ake abin da ya samu manzanni da suka gabata ku bare same ku ba aljanna ba ba a samun ta haka kawai mutum yana kwance dole sai an wahala kamar yadda ka san duniya ba za ka samu wannan duniyar ba sai an mata aiki ku tambayi masu neman duniya su ba ku labari wanda suka tara arziki irin wahalar da suka sha wajen neman arzikin Allah ya mana afuwa in ka same ta ma baka huta ba wajen kare shi kare kuwa duniyar Allah zai iya baka ita kuma ya hana ka hutu wallahi kullum kana cikin tashi hankali da tunani da lissafi ya ishe ka ba ka samun lokaci da iyalinka ga fa arzikin ga gidaje ga kamfanoni ga motoci ga kadarori ga komai ba dai duniya kake so ba duk an tara maka komai za ka iya amma ya raba ka da hutu da an ganka a gigice ka tabauta akan tara ta ba ka da alamar hutu a tattare da kai bacci fa larura ne amma wallahi akwai wanda ba sa iya baccin kirki wata mata take ce a tab in ya dawo sai dai haƙuri idan ya dawo daman da kwamfutarsa da kalkuleta da wane ne da wasu cek-cek wasu transfer-transfer ta ce a zo a shirya masa abinci ila abincin baya iya ce sai ya kai karfe bibe ce abincinsa na dare ba yana nan a gabansa buɗe kwamfuta ana waya wannan transfer ku ta sauka to wannan kayan to wannan motar da ta faɗi ya aka yi yanzu an jawo ta kaza kaza kaza kullum bai da lokacin matarsa wallahi 'ya'yansa ku dama ina ya dawo gida sun yi bacci da sassafe sun tafi makaranta shi kuma lokacin bai tashi ba kullum danne-danne a dandanna a lissafa a rubuta a buga waya a yi transfer a tura wannan a bi kwamfuta a ga wannan kullum aikin kenan amma fa in ya fito za ka gan shi wato ka ga gidansa cikin wadata an gina gida an hau mota mai tsada an yi waye da sauransu amma bai da nutsuwa ya je ya yi umra da hajji ma ya yi salatin annabi ya zikiri wallahi bai da shi amma an ka gan shi kasa alhaji ba ne duk abin da aka daga na kadara insha Allah zai sai shi wani bawan Allah yake ba da labari ya ce wani mutum ne aka daga wani gida za a sai da shi miliyan 500 miliyan 500 aka zo za a sai gidan nan sai ya ga wanda ya zo wani tsoho ne tsoho mai furfura ya gaji fa da kyar yake tungurawa ya je ya cinikin wannan gidan saboda tsabar wayo ma bai ma je da kowa ba shi kadai yake aka zabga ciniki wanda ake cinikin da shi ya ce yanzu wannan mutumin ya tsallaka shekara saba'in ya zo ya sai gidan naira miliyan ɗari biyar mai zai da shi kuma yana da kadirorin da gidajen da menene sauransu kar ka ga yadda ita da hankalinsa ana buga harkar cinikin nan amma fa tsoho ne ya gaji bai zo da ɗansa ba bai zo da wani yaransa ba bai zo kowa ba kuma haka aka zauna in gaya maka a cikin waya da wane ne aka yi lissafi aka tura kuɗin nan ya ce a ba shi takardu daga baya za a turo lauyoyi su yi kaza da sauransu tsoho ya gaji ya ce ba maganar tunanin lahira akan sha'aninsa wasu fa in girman ya zo ma kadarorin ma rarrage su suke yi dan sassaita al'amuransu saboda sun san tafiya za su yi wasu kuma lokacin Allah yake jarabansu su zana tarawa wallahi ko ka shiga gidan ka kwanta ba ka ji daɗin sa ba na rantse maka da Allah wallahi rafkana akan makalla amma a ido ana ganin shine jin daɗi shine kaza shine kaza shine kaza duk abin da Allah ya maka in bai baka lahira ba ya gama fa da kai wallahi tallahi da ke gaya maka warai kuwa warai kuwa yanzu mutumin nan da na gaya muku ya mutu wallahi idan ka shiga gidansa ka ga yadda ya shirya duniya mala an yi shirin a more wallahi amma wallahi haka suka ɗauko shi a karmakalla daga shi sai shi aka zabga shi akan makara mala Allah in ka shiga gidansa yadda ka ga Amerika an gaya maka ya mutu ya mutu lokacin za a zo ana kasabtawa matarka dangin matarka su ci arziki in ƙananan 'ya'ya da kake da shi sai sun shekara ashirin ma kafin su fara cin moriyar wannan gurin eh ko wani ya zo abokin kai aure matar satin da ya wuce wani wani dan uwa yake bayani wani malami yake bayani wani mutum ne ya mutu ya bar kudi kudi kudi sama da naira miliyan dubu ku ji wannan karatun da kyau naira miliyan dubu sama da naira miliyan dubu shine miliyan miliyan miliyan sau sau dari dari dari dari sau goma wan biliyan kenan ko to sai aka zo cikin lissafe-lissafe abokanan kasuwanci sai aka zo aka samu akwai ta harka da ya shiga ana bin sa naira miliyan tamanin ga takaddu ga sa hannunsa ga komai wata harka ce ta business naira miliyan tamanin ba ta sabar cewa wallahi malam 'ya'yansa suka zo aka ce wallahi ba za a biya kudin nan ba sai dai a ɗauko a ɗaulauya aje a ta bugawa su ai ba su suka ci kudin ba kuma yanzu ai ya riga ya mutu abokaninsa suka yi suka ce wallahi kudin nan fa ba nasu yanzu mutum ya mutu ya bar naira miliyan dubu ba za ku iya cirar naira miliyan tamanin da ake bin sa bashi ba ka darori kai akan maka lanar kudi ne kai aka gaya maka ƴaƴan da ya tara wa kudin su suka ce bara a biya masa bashin ba shine abin da nake gaya muku ba dai duk yadda muke karshen ta mu ce mun tara wa ƴaƴanmu dukiya ba ba dai wai ka mutu ka bar ƴaƴanka gidaje ba ka musu ka bar musu kaza ka bar musu kudi ba to su za su fara yaƙar ka annabi ya ce duk wanda ake bin sa bashi bare shiga aljanna ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su suka fara yaƙar sa akai duk taron da za a cika ce wallahi wallahi bara a cire naira miliyan 80 a cikin kudin nan ba kowa ya gama lissafi yaran malam to shine aka ce to ga yaran da kuke mutuwa akan su kuna tara musu kudin sai za duk wanda ake bin sa bashi ya maza maza ya bankar da kadarar da zai bankar ya biya a ƙa'ida a shari'ar musulunci fa haramun ne a fara rabon gado ba a biya wa mamaci bashin da ake bansa ba haram ne idan an yi jam'u tarika sai a zo kuma a duba me ake bansa bashi idan mutum ya bar naira miliyan dubu in ana bin sa naira miliyan dubu to ba ku da gado sai an biya wannan hakkin na mutane saboda wannan bashin zai masa get tusuna biha audainin ghayra mudhar Allah ya ce wasiyatan min Allah haka aka yi malam ana ta buga shari'a na jin har yau za su iya sacrifice su ɗauki naira miliyan ɗari a ciki su ɗauki lauya a je a ita turanci kai kana kabari kana kwance na sha fada ina maimaita ni ba da kuɗi amma wallahi tallahi ba inda zan zo mu lalata lahira na akan wai yaro wai wai in tara masa kuɗi in tafi in je ina ta lissafi a gaban Allah wallahi baka isa ba ko dai a iya cewa dan ban da kuɗi ne amma wallahi ba zan yi ba wallahi sai na gama saita kiyama ta wallahi duk abin da zan bar maka sai na gama saita lahira ta bashi wallahi ka mutu ana banka bashi ko mene ka ban kaɗar da shi wallahi Allah ko gidan da kake ciki ne wallahi ka ban kaɗar da shi ka biya bashi nan ka san ba za su biya ma ba to shine kuma mai amfani dole ne iyaye ku sanya wa 'ya'yanku su rinka jin tausayin ku ba tun kafin ku mutu ka san 'ya'yanka suna yin ka eh wallah ai mun taba magana da kai ko ka san ƴaƴanka fa suna yin ka fa in fa ƴaƴanka ba sa yin ka akwai damuwa fa manta za su yi da kai su sha duniya saboda ka mutu ba kai musu tarbiyya ba ka dora su akan hanyar Allah ba to bai da lokacin su yi wallahi ya dawo sun yi bacci ya sun fita sun tafi makaranta ai idan an yi hutu a biya musu kuɗi su tafi ingila hutu ko su tafi dubai hutu shi kuma yana ta harkarsa ba da lokacin haɗuwa da yayan babu wallahi bai da shi wallahi da yawan suna gaya muku ma wai ku yi haƙuri wannan abubuwan suna da alaƙa da rayuwarmu dole ne mu rinka gaya wa junanmu gaskiya to ya za a yi 'ya'yan soka ya ma za su yi san muhimmancin ubansu ba ka da alaka da su kai ba a masallaci kuke haduwa ba kai ba zama kake kake cin abinci da su ba kai ba kan lokacin da kake hira da su ba ka sauraron su ya za a yi ba za ku shiga aljanna ba sai abubuwan da ya samu manzanni ya same ku am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum abinda ake nufi ibtila'i ne kuna tsammanin za ku shiga aljanna salin alin kabla an tubtalu ba a jarrabe ku ba wa tuktabaru wa tumtahanu kamar yadda aka aikata ga wanda suka gabace ku masafhumul ba'sa wa dharra cututtuka Allahu akbar kaji ko cututtuka da rashin lafiya da radadi da masa'ib da annawa'ib sun same su Abdullahi dan Mas'ud yace masafhumul ba'sa wa al-faqru talauci ya samu mutane da suka gabata kuna tsammanin za ku shiga aljanna Allah bai jarbe ku ku fada cikin talauci ba duk shi ma yana cikin fitinar rayuwa ka nema ka rasa sai kai hakuri ad-darra Abdullahi dan Abbas yace cuta wancan talauci alba'sa'u talauci ad-darra'u yace ciwo kana tsammanin za ka shiga aljanna Allah bai dora maka wata cuta ba bai jarrabe ka da hadari ba bai jarrabe ka da kaza ba ai bai zai taba yiwa bane wai mutum wai ya mutu Allah bai jarrabe shi da wani ba shi yasa daga daidai kuma kowa yana da abin da yake damun sa idan Allah ya so wanke ka sai ya dora maka wata larura ka ta fama da ita amma kuma wallahi alheri ne shi yasa ya kawo yace manzanni sun shiga wahala hatta idan stai asar rusulu wa zannu annahum qad kudibu su kuma jaraba da suka gani har sai da suka dauke tsammani istai asar rusulu suka kai gaya wajen dauke tsammani wa zannu annahum qad kudibu suka tabbatar cewa lalle an karyata su yace khafifa kudibu ba kudibu ba akwai kira'ar kudibu amma nan khafifa ce ma'ana ba kuddibu ba shine abin da ke ai annahum zannu anfusahum kazzabathum wato jama'atuhum su da suka a ran suka tabbatar mutanen su sun karyata su suka ce to mun dauke tsammani Allah ya jarraba manzanni su kuma su zo su faɗa a ce ƙarya suke su kuma musifar da suka gamu da shi akwai wanda aka jarrabe su da ciwo kamar yanzu annabi ayyuba ayyuba ne ko ya yi ciwo mai tsanani har sai da wala aka ƙaurace masa malam shi da kansa ya ce ya ubangiji an nemasa niyar durru wa an ta'arhamar rahim ya ce ya Allah ya Allah ka jarrabe ni ya Allah cuta fa ta same ni ya Allah kai ne mai wanda ka fi kowa tausayi ya Allah malam ciwo ya zauna a gida malam ba fita ba ko ciwo mai tsanani Allah ya jarabi ayyuba da shi shekara da shekaru kuma yake warkewa da kansa ya daga hannu ya ce ya ubangiji lalle fa ciwo ya kama ni ka duba hakuri irin na annabawa ya kasa ma cewa komai kawai sai ce wa anta arhamur rahimin kawai Allah kai ne mai jin amma kuma Allah ya amsa ya ce fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr muka amsa addu'arsa muka yaye masa ciwon to ku rubuta shi cikin ibtila'i Allah zai iya jarrabanka da cuta ka ta fama a yi allura a yi magani a je kasar waje a je a dawo tana nan tana binka wallahi ɗaukaka ce a gare ka dan annabi ya ce kaya idan mutum mumini ya taka kaya kaga dai kaya ko ji zafi an yafe mai zunubinsa so ka ta kashe kuɗi kana hidima jarrabawa ce tabbas amma kuma in ka kyautata wa Allah zato za ka samu rahama kar ku tsammanin za ku shiga aljanna Allah bai jarrabe ku ba ta ya kula rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah sun shiga kunci annabi da wanda suke tare da shi ce wai yaushe za a samu rahamar ubangiji Allah in ala inna nasrullahi qarib Allah ce ku saurara nasarar Allah tana kusa falaqitu urwatu bin zubair fa dhakartu lahu dhalik na haɗu da urwa ibn zubair ne ambata masa wannan sai ya ce kuzibu shi ma ya karanta da matsayin mai kuzibu eh babu shadda sai ya kawo hadisin ƙarshe ya ce aisha tana cewa ma'azallah tana inkari ne wa abdullahi ibn abbas wallahi ma wa'ada wa'ada allahu rasulahu min shay'in qattu illa alima annahu ka'inun qabla an yamuta ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم فكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مسقلا إتنا نعيشة تنا كرنت كذبوني نعيشة تكي تشيوا تارنت إلى الله مدوكشن سلكي bayan ta ce ma'adallah Allah maɗaukakin sarki babu wani alkawarin da ya yi wa annabi na wani abu kwata-kwata face sai annabi ya san wannan abin sai ya kasance kafin ya mutu bala'i bai gushe ba ga annabawa ka ji ba lam yazalil bala'u bir rusuli bala'i ibtila'i jarrabawa bata gushe ba ga manzanni har sai da suka ji tsoron waɗanda suke tare su cikin mumine za su karyata su dannu annahum qad kuzibu sun zaci cewa lalle an karyata su shi yasa ta kawo ayar kad kuddibu waɗanda suke tare da su cikin mutane musaqqala wannan ita ce qira'a ta albaqin ghayr al-kufiyina zanna rusul anna qaumuhum qad kaddabuhum manzanni sun tabbatar mutanen su sun karyata su cikin abin da suka yi musu alkawari na azaba da kuma taimako wannan yana daga cikin ibtila'i Allah ya turo annabi aikinsa kenan yayi ta bayani a ce ƙarya yake to amma ba mu'minai bane suka ƙaryata su takzib ne min alladhina lam yu'minu bihim ƙaryatawa ce daga ainihin waɗanda ba su yi imani da su ba amma mu'mini da imani da annabi ai ba zai ƙaryata shi ba abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa da rangwamensa wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh